muna da kuma littafi mai takin gurar da tafiya wanda ba su kai da cikin bakinan malamai na nama Muhammad ibn Mahadi al-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin a karni na kamar shi goma sha hudu kenan to muna cikin babban littafin da ya ba takin kitabun zakka littafin zakka wanda kamar shi ne ba na littafi na uku bayan ya yi kitabun sahara sannan ya zo yi kitabu asala sannan kuma sai ga kitabu zakka wanda ta yake daga cikin rukunai na musulunci wannan kuma shi ne darasi na talatin da hudu za mu tashi kuma daidai babu tsakaki sa'adu wal fitza babu da zai magana a kan zakkar zinariya da azurfa zakkar zinariya da azurfa amma aka fassara a haka abin karatun gidan wuri da ne ba da zai ce to nan garin ma ke da zinariya inda abin sirri ne ko amma kawai abin da zamu ce zakkar gidi kawai yi wannan kuɗin da yake ke shi wata Allah ya samu sai albarka suka yi yawa suka ce wani adadi su sai ka ga an cire masu zakka to da su bani zai magana kan zakkar kuɗi yanzu kuɗin nan ko da dinar dinariya ce ko azurfa ko gold ko silba ko kuma a kuɗin nan fulus ne ma'ana al-nuqud wa ra'iyya kuɗi ne na takarda mana wata jama'iyya ce ne da ke ne da mutane na cewa wannan abu ya zama madadin kuɗi ko madadin zinariya da azaba to kuma mutane suna son abin da suka yarjejeniya a kai yasa muke da na'awa da ta'asiyya a ga abin kunshin yanzu ka ɗauki dokokin kasa na Najeriya da da akwai dokokin da ba kake so su da ba ba kake ka da su ba amma ko ba ko su da ba sai su kike da su idan ka ga a Najeriya in ka zo a hannun da ba kake ke sa ba ku yi dokokin da ga kun zo direba na bangaren hagu amma tun ke kuma ta bangaren dama sabanin saka ke ingila shi kuma tukin za a yi ne a bangaren hagu za ka yi suke na sunan in za ka sabon da yi ko za ka rumfi sai ka gina gaba ina nan gina da yamma za ka koma shi kuma da ke ciwa ya gaba ba wanda mun da aka ce a koma aka za a yi ta karo kafin a saba a kashe su irin Najeriya ma za a haka ta kyai ya yi lafiyar da rundunar da su aka yi canjin kibiya hannun dama shahararren abu ne da ake ma da tsaji wani ma aka tambayi ma yi yarki ta kai sai to shekarar da aka yi kibiya hannun dama ta gama ta gama ba da lissafi sai ka je gobe ko ka tambayi abin nan AI ko GPT chat GPT zai ba ka amsa ko da ka ko da ka kasya ce aka haɗu akan ya zama kuɗi ya zama madadin zinariya da azurfa babu da shi na amfani da shi sura ta annaku da warafiya shi ke da cikin kuɗi da ake musu zakka ko kuma da kira ta shawo al-fulus sun da cikin abin da za a yi musu zakka kira ta babu zakatin zahabi wal fidda babu da zai magana kan zakkar zinariya da azurfa ko kuma abin da yake tsayawa a matsayin ya samu da ke babu sai an fito nan babin zakkar kuɗi dukiya ko kuɗi da ake wa zakka akwai adadin da ke sun kai zai mana bayan to kuma suna da fuskoki da yanayi da za su iya samuwa akwai dukiyar da za ta kasance ta zakka saboda a zinariya ce an ajiye saboda yawan ta ba ma a zinariya akwai dukiyar da za ta yi saboda yanayi na biyu na kasuwanci na kasuwanci ne ko kuma ta kaya ne na kuɗi da za su zama na kasuwanci kana siyar da gonaki kana siyar da gidaje duka waɗannan za ka iya masu zarka in dai sun kai adadin abin da ake nema ya ce ina ne yake cewa hiya ila kana ala ahadihi man hawlu rubu'ul ushri hiya ko idza kana alayhi al hawlu idza kana ala ahadihi man hawlu idan shekara ta zagayo waɗayan duka waɗannan kuɗaɗe sai in shekara ta zagayo musu za mu zuwa faɗi hikimar da ya ke cikin ma adadin kuna wanda zai kara fito da wannan ma'anar idan shekara ta zagaye musu to rukun kushiri za ta ba da rukun kushiri misali yanzu ba akwai Allah ta dare dai Allah ta yi musu ne ko kuma hajjin yana yin haka ga mutum yau ba shi ne ya cikin kankanin lokaci Allah ya kasa al'amarin shi ko kan zai da wata gagarin barkewar duk da zaka iya wani akwai kinta wani da shi ko ya da abin da ke ke ga dala biliyan ɗaya dala biliyan ɗaya da biliyan ɗari bakwai kaga ai gobe da safe ba ma jin kuma za ka ci wani kokaro ko lokacin da yin dawo abin da ya so ban da kuma jiya kai ake shi a cikin da ba ka biya ba ka ba ka dare ɗaya ni da lafiya sai wannan kuɗi da ka samu sururu ba za ka yi rayu ba ba za ka yi gobe ba sai ka yi kamar yau amma bisa ka'idar cewa ka yi da lissafin da shekarar musulunci kar ka zo kuke kuɗi ɗin yau aka ba su yau da haka a ashirin da kuka yi motsin miliyan ba za ka fi talakawa na goma sha ɗaya aikin da ke ashirin da biyar ne ke watan jima'a da sunna wata yanzu da shi a kan cikin wajen jima'a da suna shi ne zai mayar da kai goma sha hudu ga nagarta an sabbi da goma sha shida goma sha shida ga nagarta kwari an rage kwana goma sha ɗaya wani a kai yadda ka zama da turi a ɗari ɗaya kuma kana da ɗaya da zama da turi a gidan kan shi yasa yake da hada hada a cikin mai aure idan shekara ta zagayo wata kila misali yanzu bai jiki na gwamnati da ya ritaya ya kaba shi kudin sandamar shi a tuntuɗe kira yau ɗin yanzu ba zai rasa ba amma dai zai wuce yau ashirin da biyar da jima da kula an bai shi kudin sandamar to daga nan Allah ya kai mu a dukkan bari yau sai a wani kudin suna nan a wannan adadi na misali ko ko ba za mu faɗa lissafi in suna nan a wannan adadi na lissafi shi ne yake rubo kullum shiri sai ba da ɗayan bisa hutun ɗaya bisa goma wanda in ka lissafa shi ne za su ga 2.5 kashi biyu da rai bisa ɗari shi ne in ka ga dama ka ce ɗayan bisa arba'in in ka ga dama ka ce ɗayan bisa hutun ɗaya bisa goma to wannan littafin da ya baya malamai sun kalli hikima in ba su malaman ka saurara ba ko ka fahimci abin da suke so ka fahimta ba sai ka ci ta ne hikimar musulunci yanzu mun da yawan zakar dabbobi ko aka ce kana da awaya sai sun kai arba'in ka ba da ɗaya to ba ka ta nauke na shi ma kamar kamar tukun fasfina shanu sai sun kai talatin shi kuma ba ta sun nan kenan kamar three point three ko kamar kwatan kwatan haka ne na three point three kenan to kuma idan kana da lafiya sai sun kai biyar sannan sai ka bayar da akuya ɗaya to awaki ne wannan sai da kun da sai suka ga tasirin cikin to sannan za mu yi zakar amfanin gona shi kuma amfanin gona idan kai in ya kai ne tsari nawa za ka bayar one over ten ten percent two point two point five two point three point three three wannan ya sa na kuɗi ya fi kowane arha an bauta na kuɗi ya fi kowane arha kuma wani ake yi na gudun yara za gani wadda da ɗabi'a a ba ta da mawuce ce akwai karatu na aka fi kada kuma na yi kowace arha to sai malamin su da ke ai akwai hikimar da ta sa Allah ya bambanta waɗancan nau'uka ya ce li'annal kuyuza an faɗo da mali saboda duk dukiyar da za ka mallaka kuɗi a ƙasa mana abin da yake wata hanyar juyawa ko ƙaddara ko kuɗi ka su duk kowane nau'in addabi na rarrabe yanzu wani na da shafin miliyan goma ga wani na da shago yana da shafin miliyan bakwai su ɗinka shakka iri ɗaya ta wata ta cikin kuma shi da shi ta mai shafin miliyan biyar shi kuma ta shafin miliyan goma ya kiri in ma ba ya karfin hali ya ɗinka shakka iri ta mai shago in ba a saba ba kashin bada bai kai yayi daga nan ka ga ƙarfi ko ya fi wannan kuɗi amma mutane ko wani neman ce da kuma zai yi alƙarfi saboda ne yana da duniya ta dabbobi amma ba ta ga ce an fa kudu abin da an fa kudu ba haka mu da za ka noma ga mai shanin miliyan goma ga wani ya noma hatsin miliyan goma ga wani ɗan kasuwa da yarin da biyar da biyar fadi ya kone ana neman taimako gun mata duk mai shago za kuma in suka fito ko maruwa mai shago za ta kai manomi da ni suke to to ba ma ba ka ce kai ma ba ka ce ba na ka ba ne kun ba san zafin rana ya ana ko ka ci ba zai fito ba to suka ce wannan shi ne sirrin da Allah ya kalla kuɗi sun fi taɓa rai a kan amfanin gona. yanzu ka tambayi ɗan uwa da dai akwai wanda dubu biyu lokacin biki ba zai iya bashi kunshi ba amma dai ba zai iya biyar na wakin suwa jiya da na wakin sha ɗaya wajen dubu goma sha to amma me yasa saboda ba zai iya ba da abu ba amma ya ba da hanya har ta adanan kuma huwa amfasu in hadal amfasu wannan wannan hikima ce da kyau to saboda Allah ya riga ya san wa innahu li hubbil khairi lakadi dan adam ne kudi ne kamar kowa uba ka baka ji ma duk da ka ce ta ba in kudin na aka ka ji da ni cewa ne da za a wani ne kallon shi zai karɓar ka sai tura su fata ko ya sai ya tafi ne to da wani idan ya zama ka cire a yi gani ne ya ci ba nan ba ban nan an cire a gari kamar da surutun da ke kirga ya kirga ya kirga duka da wani sai ne haka duka da kai ka ya fata ya fata ce an bayyana to suka ce saboda kasancewar kuɗi su ne an fasu lumani mafi darajar abin da mutum zai mallaka ya fi cewa shi mawadaci ne kuma a fi cewa shi mawadaci ne kuma a ga cewa shi mawadaci ne kuma ya tazarrar cikin fafin annabidar da kafiri minha duk ɗan adam ɗin da kake musu ya kira kuɗi kashi ya baya ko da sunan ibada ne zai yi to tun da Allah ya riga ya san mu to sai ya sa mana ɗan kaɗan cikin abin da in ya ce mu yi da yawa wasu ba za su tawaye wasu ba za su saba ba shi kuma zai kona mu shi kuma baya son mu kula kaga kenan son ba ake yi yanzu ke da ka ba ka ba su kuɗi ya zama suna bayan baya da ƙasa saboda su aka yi wa goma idan kana da miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar kawai za ka bayar ka kalla miliyan ɗaya dubu su dubu amma kuma nawa za ka bayar kawai abin da za ka bayar dubu su ashirin da biyar sauran fa duka ba sha'anuka jaha ba sha'anuka jaha to ya tadabbaru bi infaqi li miqdari bi kathiri minha mutum zai cutu idan aka ce ya bada masa yawa in ka dawo na noma me yasa ba ba ka saka matan to shi na daya galiba zukatan manoma akwai dauki kuma gushewar zuciya ba ta cika tafiya da wuri wuri ba a wajen wani irin tafiya ba da mai karfi yanzu da kuma ke da rukun muni ba za ka sanar da yunwa ba amma yanzu ka filin mai rufi sai ka ta sai ka ta ba ta naira hamsin na paracetamol saboda kawai da ya ga zai cire wannan hamsin din wani cancellation ba zai hau ba a wata transfer da yake so ya an jima da daddare to da ka ba zai ba ka ba to na ɗaya kenan na biyu kuma ya daga hanyar da ake yi ta juya kuɗi har ta haɓaka juhu ne ta zallan mahalarta ita gure da kai daji na samu da ɗan Allah amma ba shi kuma da gure da ta ke wata kada shi ne shi ne hikimar kuma to amma shi kuma manomi hanyar da yake yi ya samu kuɗi da kuɗi gure da juhu da zallan bayawa saboda duk da ake wani manomi Allah ya ke ruwa ba ba ganin kuma noma a bana an tashi a gidi da da rani kamar gidan kasuwa da rani da mai da waye da waye ne ku ji ku ana tsare da ya ai ku tun da kai nan ka a kotun gudunmawa da wani intervention wani ba shi intervention ku sai ka samu ka da yawa na biyu kenan na uku kuma idan aka ce manomi ya ce da 2.5% ta abincin ba zai yarda a tsakanin mutane ba shi kuma zai rasu yawa shi zai rasu yawa ya rike yanzu zai kuma wasu zai su zama ba su da shi kai na yanzu da su da tambayi na da abin ya ilimin ku sai duke ta tare a wuri ɗaya kuma shi tsarin Allah shi ne a yaɗa dukiya kowa ya ta haka ake shi to sannan hikima kuma ta gudu in ta kalla idan manomi ya noma tuki a haƙi da yawa ka ce ya kira ɗan domin ya ba talakawa ba zai juya wannan ɗan arzikin noman a cikin talakawa har ka amfana da shi ko da da aikin su da wani na ɗaya ba zai shigo wani yaji ya kai ma wani tela a yi ɗinki kana kana tela ya amfana ba zai fara wani ɗinki a fara wani tela lero dirkiloci kafintoci ɗinki da su ta amfana ba saɓanin mai kuɗi a kan yau shi ya shigo da biliyan guda ya kira abin da zai cire na biliyan ashirin da biyar yanzu da suka yi kuɗi filin can a ce a fara fili ina masu duka za ku rika kibar wannan mutum kuna amfana da aikin da kuke da gobe to tun da shi akwai abin da zai yi a cikin kuɗin su sake amfana ya fi kame kaɗan shi ko manomi in ka ga ya fito da ita gagara ne kuma ya tashi ba a garin gudu ya tashi ba in ba a sa a kuma ba da ɗaga tafi ko kuma a biya can kuɗin zai bari su ya sake kawowa in ka ga ya juya kun samu sai a kwaɗi ko shi ma kuma gonakin shi manya ba a garin gudu suke kuma ba zai ɗauke ku yanzu ba wata na tarawa wata na adamawa wata na nasarawa zai iya kwaɗi dole a can zai ya bayar to da aka gano ta a haka sai aka fita ya da ɗan kuke nan yasa gani na wani ne take da kaka kira ba sabani ke ku sabani ke ku ka ga mai kuɗi ko mota ne ke ne na kawai ɗan ɗauke ke a ake gani manomi ba sai dai su kuɗi su matan tare ko da kuɗin mota shi ba zai siya ba wannan dai wasu da kuɗi su da yasa Allah ya zama kuɗi abinda za a bayar na zakka haka ta dabbobi in ka kalla yanzu ko kula da ni da lokaci in da kuke kake can fasan na tani su bai baya amma zo 3.3 percent ya kai a kai fari wani yana ganin kawai shi kamar haraji haraji Allah ya musu to sai aka sauka Allah ya riga ya san kowa za ka dai kida hala ala hadidi mana auru rukun idan shekara ta zagayo wa dukiyar ta zinariya ko azurfa ko kuma kuɗin da mutum ya samu ko yake duniyawa to rubutu shiri zai ba ta rubutu shiri wannan zai iya ba ka wani tunani kuma haka a rige idan yanzu kana da wata dukiya da kake duniyawa kuma ta fita zakka kana da ranar yin zakkan da a wannan mutum na jima'a da rubutu an zo watan zulhijja kawai sai kuma kai ritaya daga aiki ko kai samu wata gagarumar dukiya ita kuma sai ka juya ta tsawon ta fuskar ta daban sai kuma sai ka samu ranar ranar zakka amma idan ka ɗauko ta ka haɗa da wannan to zakar ta za ta dawo da rashin wannan zakar ko da ana gobe ne ka haɗa haɗa ita za ka lissafa amma idan ka ga dama sai ka ce to mutum da nake juyawa da ita gara yakan zakar ta ko lokacin zakar ta kuma da nuna ita kuma da samu don sa masa da ta daban ana masa biye na daban ita harka ce ta kamfanoni harka ce ta international business wannan kuma national and local business wanda sun ka babu mai lafiya yin haka sai dai kawai ka rike lissafi kuma kada ka wuce to sai ya ce wa nisabu sahaji nisabin dinariya ishiruna dinara dinari ashirin dinari ashirin an fahimta dinari ashirin shi ne abin da za a baya na na zakka ko kuma ne wani sabu da fitrati ko kuma idan mutum ya ɗauki lissafin shi da aka ba shi ne silba shi kuma ne a ta jirhani jirhani ɗari biyu dirhami ɗari biyu shi ne za a baya akwai hadisi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada a qawtu lakum an sadaqati al-khayr wa rafiq din ke ya ku al-umma ta na ya ce muku zakkar dawaki da bayi ba sai kai ba ko ba ga dubu kamar da ka dawaki ba da kasuwanci bane ba za ka yi zakka ba haka bayi sai dai idan bayi ko da ba na kasuwanci ne to sai su koma su haɗe da ululun tijara wanda za mu san ji shi a nan gaba kaɗan. Da yake ta na ya fi maku zakkar bayi da kuma da waƙai. Wannan duk kuje na ya fi mu, amma fa a su sadaka ta rikati ala kuɗi arba'in na dirhaman dirhama. Sai dai za ku ba da zakkar azurfa. Za ku ba da zakkar silba. na ku ba da zakata jara'i duk cikin dirhami arba'in za ku ba da dirhami ɗaya sai bisa arba'in ɗin kenan duk dirhami arba'in ba yana da kin kama da ki dirhami arba'in za ka yi zakar dirha misali ne ba da shi za a ba da ɗaya bisa arba'in ko kuma biyu da dubu biyar biyu da rabin kenan yace walaysa fi tis'ina wa mi'atin shay'un yace sai ka mallaki dirhami ɗari sannan ki ta babu zakka ga wanda ya mallaki dirhami ɗari da tasa'in ba buƙatar sai ka yi zakka ba wata zakka da zafi fa idan bana da mai alkaini idan abin da ka mallaka ya kai dirhami ɗari biyu fa fihi ma kamsatu da ra'in za ka ba da dirhami biyar mai kasan wannan hadisi na Muhammad da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i su ne suka rubuto shi kuma hadisi ne da yake da da da da haka to wannan misali in muka kalla magana jike abu ne ya kadawo ko dai idan ka zo lissafa dukiyar ba ka hau doron lissafin dina ila da kuɗinka na dina dinar shi ne gwan suke gwan shi ne hanya ta mallakar kudin da ɗaliban kare da tattalin su shiga ba ya za zama gabata tun a wancan lokacin da suke ci lokacin da aka yakin hawaji ko yakin kunayi lokacin da kwamandan kasarin ya umarci su a sarrafa su kawo kada kulinin dinariya ya samu kuɗi ko sai ya ce dinariya ya galiban sai dai tare da hawa idan da rika hawa kuma ko ta saukar ba su wanda ba ba su wanda za ta yi nunar haka to wani lokacin sai ta ɗauki lissafin da na wani lokacin kuma sai ta ɗauki lissafin da biyar ha kai sai ba zai iya tuna nawa ne ya ba ma dinafin yanzu kilo ne iya tunawa ya dai kai gari shi da ku duk duk dinari ɗaya eh duk dinari ɗaya yake dubu ɗari shida to sai kai su su su dubu shi ne zai ba mana wajen miliyan ɗari shida shi da kusan biyan shi kan miliyan ɗari shida wannan shi ne lissafin dinar to wannan dubu ɗari shida shida shi ne za ka ɗauka su ashirin su goma zai baka naira miliyan shida a miliyan shida ko su su wata goma zai ba ka sai da wajen miliyan goma sha biyu dan duniyar da yake sha ta lafiya wannan lissafi kenan na dina don ka zo wajen sadaki kuma sai ka ɗauki waccan dubu ɗari shida sai ka raba ka kuɗi wajen ɗari da hamsin lissafin ma ya wuce haka ba dan siyasan sadaki da suke bayarwa ya ya yi kamar ya wuce ɗari da hamsin ya wuce ɗari da hamsin da yake ana neman zinariyar to farashin na mugun hawa kuma sai ke ga mubakin fin ta a rana kana shigowa kuma Najeriya sai abin ya fara lalacewa sai ga nerorin san kawo abin da ke kara saba mu kenan to da ka fara kallon zinariyar a gram nawa ne zai hada maka dinar daya to gram daya nawa yake a dala ya ce na daidai da dala kaza da sai kowace ƙasa duniya ce ta ɗauki dala sai ke kuma fasa duniya ko ke kuma ta a kudin ta sun yi shigo na jera sai ta kudin sun hau sosan da su ya sa dala ta motsawa sai da lissafin ya in kudin biya ne ko kudin karancin sarai ne ko yin hannu ko misali na zarta sai ka ga nan da nan ya ya ya abin ko ne duba mana wannan kamin kyauta nawa ne ya fi tashin zakka duk da gida zai yi wadda zakka ta aka yi zuwa yanzu ya canza inda ta farkon ta yi watanni da mutuwa wannan littafin na dinar kenan to amma akwai littafin na dirham a farkon shekara kenan ta wuce ake yi na biya in sun mutu haka ta zai da min gida biyan sun sauke ta zai da min gida dubu dinar da sayin da takwas kusan duk sun min min kasu sun sadaki a kusa da yi tsara a wannan lissafi duka wannan lissafin da suke yi na karfi lissafi ne da kakin dinariya ta ɗauki gram ko oza daga nan a ci farashin a karkashin jana a kasuwar duniya daga nan ta ɗauko kuɗa da wata naira ta yi kumbatin to farashin da ya bayar na ranar shi ne za su sa idan dalar ta canza to farashin zai iya canzawa ko kuma idan zinariyar ta sauka ko ta hau a kasuwannin duniya to farashin sai ya zama yana yawa to akwai lissafi na dirham lissafi na dirham shi ne a yi lissafi na silba silba ta ce silba shi ne azarfa azarfa idan kai lissafi da azarfa to kudin ko kusa da haka ba za su kai ba wanda kuma shi ya fi kamata mu dawo mu shi zai fi kai markon mu tun da farashi aka baya sai da kan don ka da sabi da wannan ya kamata al'ummar da take da manufa ba dukiyar za ta rasa kallo ba kada wani ya amfana a ranar komawa kuma wanda ya ba da dukiya wanda ya karɓa ya canza mita ya canza maka wuri ko kuma ya baka a gefe kuma kai tsawon yana fafatawa da kai akwai littafi na jirha akwai wasu foundation cikin musulunci foundation ne na na yi magana da wani ɗazu a cikin su sai nake cewa kuma littafin da muke da shi kare a yau ko jiya ko shekaran jiya to sai turo man wanda ake da shi kwana biyar da sukan ci yake har yanzu bai canza ba akan shi sun yi lissafi ne da silba yadda lissafin zai zama lissafin sarka yana daidai da naira miliyan ɗaya da dubu da naira ɗari biyu da saba'in da biyar duk wanda ya mallaki wannan kuɗin kuma shekara ta zagayo mashi zai bayar da kasan kuɗin naira dubu ashirin da biyar da wasu ‘yan nero idan ya yi الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وزهورهم أيضا الله وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون لا ترى في الآية كنتم ذات الملكة عليهم وتكاثر وتكركتر تكيد جهنم لأكثر الموتية تعملنا لأبوه تريد أن مutane a ne yake mafi yarda ina ji barka da zai na daure ku sako zai sama shi a manna mai kudin tun da dai da nan kake kakar kake faramana in kuma ya wuce ana sai ka dawo kullum ku ba zai yi ba sai ka manna mai aku yi idan ya ba ka baya sai ka tafiyar kuma da ta sai a manna mai a baya ya shiga uku ke to da duk wanda ya mallaki ne duk wanda a shagon daga baya kamar yau yana da miliyan ɗaya da dubu uku kuma yin yadda a baya da suna ana ita da da kada ta gani ita dan idan ya wuce ba wai yan garin nan duka ba ada sa yan afirka suka yi maka sallar gawa kana da sauran gandun kuma kisan da Allah kuma matsalar ka yakin talakawa rabb take tirni ba dan kuma amfani ba talakawa ne kafi da gudun su wani da bai fara da yin ma ba da ka fita wani da ya tsallake gada wani da ya sa ne gane kai wani da kaza wani da kaza wani da kaza haka wannan shi ne littafin da yake kamata a tafi da shi littafin da suka yi shi zinariya wata da suke gafi zinariya ta girhami ashirin a ta girhami ɗari biyu tun daga kwana biyar ɗin can har ya zuwa yau a kasuwar duniya sai suke daidai da dala ɗari biyar da casa'in da uku da dubu ashirin da bakwai. To wannan shi za ka ɗauka ko kwambatin da naira mai ta Najeriya wadda dala ɗaya kusan tana daidai da naira dubu ɗaya da ɗari bakwai. Da naira za ta samu ta goma shi. Ce naira mai ta dawo naira ɗari ɗaya ita ce dala ɗaya kwata-kwata da kamar da ke dubu hamsin da tara dole kai daga dukkan da ja dukkan abin da ke da jaran hamsin da tara amma yanzu dai duk wanda ya mallaki miliyan daya da dubu uku da naira ɗari biyu da saba'in da biyar ana yin talaka abin da aka kura babu su na fiye da kaki yi ma su jari a ban amma su babu in dai a baro babban baro ya bari na ba sai da kaya a baro da sana ne shafa buhu nawa ke nan hali buhu ma ke goma masara ja ku da haka ko sha biyar tumaki nawa ke nan ɗan kasuwa ne mai biya tumakai saniya ɗaya za ta yi maka in kana da saniya ɗaya ta kasuwanci da ka saya ta yau ta turke ta sai ba ni to ya za ki kasuwanci sai ki kasuwanci ke ba ni ciwo ne ba za ta kasance talatin ba tun da saniyar ka ta urudun ci ta haka ce to in ke kana ta zagon ta ake kuma kana da wasu kayan sayarwa ne kana da wasu kasuwa na sayarwa to su ma a kan lissafi da su sai ka zama miliyan da ta sashi suka ce ku zama gaba talakawa kana da miliyan biyu ka cire dubu hamsin da za ka je ka da shi ba rake imanin mutum ya yi nisa ba ka samu wasu ko wani ma ka ba shi ya fara da farla ya fara da farki ya fara da warwara abubuwa da wani mutum shi ma ya dama kamar da kake damawa a kudin saudiya a riyal duk wanda ya mallaki riyal dubu biyu da dari biyu da talatin da dubu arba'in da hudu zai yi sallah wannan kuma sai muna maka kenan kwatan sadarin mafi karami mafi kankantar ma'aikaci a saudiya ko shara yake sadarin shi ake misalin barka wanda ya ga wata kasa da gwamnati sun da suke mun da ba kama hankali da ya ce a yi gada da yake lissafi da ita amma kuma ya saba da sassa da wani wurin yanzu akwai wani ma'aikata a sojiya da gona da shirya da yi kamar ki yi ne da su ba zai maka aikin ba ta halittu a da ta sojin sojiya da ya samu kwalashe yanzu ka je lafiya fiye da su za su baka dala a kan da dubu biyar wani dubu biyar ɗin kawai ɗan ɗan biyar na ka shi ma ka ga dama kakar da data data ce ka ga dama ko ina ka wai ko ina da kyauta ga yanki tip wanda za ka sannan ba za ka baka abinci ba kana karatu a jami'ar su hukun su kala ke za su baka accommodation za su baka life insurance za su baka wai za su baka wai za su baka wai ba za su baka abinci ba to bada da wannan kuɗin abinci shi sai ta ɗauki kamar riyal dubu biyar a maka kowane riyal dubu ɗaya kusan dubu ɗari hudu da hamsin so dubu ɗari hudu da hamsin so biyar kana magana wajen 2.2 miliyan wannan ba wai dan na dan kai an danka da ɗalibi Radda ka gama karatun suka ce to ko za ka dan tsaya kai mana aiki kafin sarrafa ba su zaka yi aiwa aiwa aiwa. Da ka baka dawo sai ka dawo wanda ka zai baka abin nan ya kira ka ce an gama karatu na kake saura kaɗan idan ya salari ke kake dan turo a kan ɗinka ya ga wata ɗari bakwai wata ɗari biyar wannan kuma la'ayi da suka ce ɗan ta yaƙin yi to shi ne wannan matsalar da farko ne suka turo ma to amma dai na ce da ba da kira ku in shawara in dawo ko in ci gaba zai ce maka a laris abin nan ka ci gaba a namar kafilla da ka kaga yadda mai ga abin da ga abin da za a bayar sai dan sadaki ne ba ne sadaki in ka ɗauki lissafin dina karancin sadaki kusan ɗari da tamanin kuma ka kashi ɗari da amma idan ka dawo lissafin dirham karancin sadaki bisa wancan lissafin dubu ashirin da biyar da naira tamanin da ɗaya da ɗigo tamanin da takwas ba ta dubu ashirin da shida ma ana ba da wannan fa a malikiyan jama kenan kada a ɗaura aure a malikiya a ba da sadakin da ya gaza dubu ashirin da shida kuma ba na da mafarar da daya kamar ka ɗauki lissafin jiya sai mai aure ta da ɗari da wani abu yasa da kai ta kawo ana ta kawo sabani ko sai a ce ba ya san aure shi dubu hamsin kawai ya bata kada kin ma kaji ya ba da ma kaji ne ta kalma shi kai kai faraki wallahi ba ai ba zai ce mata komai ba sai haka wani kaya ya aura wa sai aura ba kaga wannan bai ce kamata a a zo a kalla da haka wannan shi ne abinda su wannan kwamiti suke tafiya na san su malam bashir na wani kamar shekara ɗaya da rigi mun yi maganar akan wannan ishe ya kamata a ce mutane su kanci da haka dawo wancan lissafi na dina mutane su ake shi sadakin ya yi yawa ana sa shi har kuma a aure auren da ake yi bayan sadaki ya yi ya ba da sittin ya ba da saba'in ya ba da ɗari wani ma za a ce sauran cikin dubu biyar kan sai wani mai yau zai tsara ba shi ne mu ban cike da wuraren ba wata kwamfura da malam wata kwan za ta yi daura wurin kuri da an tabbatar kowa na nan shi ne mafi an gama za ta yi addu'a amma an gama da shi da aka yi suga yanzu da za a gama yin suga na bayan na karɓa to jama'a ku bi ku shaida kafin a ce yi mai a ce a ce zuma rubun zuma ya ba ta masallaci da aka wasu aure ya kare ya yi to da da ka tani mun je ni da azaba ya mun fita da gudu zuma ta fara mun fita da gudu ko mun je ina da tani da mun fita da azaba da ka akwai bukatuwar lalle a a tambayoyi wannan a ma da kuma tambaya yi program ko ma da yayi ba na ba da ga shi ta yi lalle ya yi program akan wata aiki ne shi ya kamata zariya da dawo su ɗauka su zariya kamar sun ma riga sun yi ta gaskiya kamar shi malam da sun ganin sun yi magana da shekara ɗaya da rai kuma da lissafi ke tafiya kuma ya bayar da bayanai sosai a kai to ba ma duwar tambaya ya program a indiya wanda yan kasuwa da yawa sun fahimta wasu kuma an tabbata ta kaɗa yanzu ɗan kasuwar da ba zai iya tsaka ba gaskiya bai da yawa gaskiya bai da yawa an karɓar da tafi yadda ta ba ‘yan kaɗan jarin da ya yi miliyan ɗaya da dubu uku da naira ɗari biyu da saba'in da biyar da yawan ‘yan kasan mu suna da wannan jarin da yawan nama suke soyawa haka iya zakka haka iya zakka akwai bukatar mu yawon aikin mu gaskiya zai suke mu kuma wannan ne yake menene walakin a suna tuna dalika babu da kacin abin da ba wannan ba duk waɗanda ba wannan ba to ba za a yi masu zakka ba kamar yanzu yana nufin kamar irin kayan ado na mata wanda ba na kasuwanci ba ne na ɗaurawa ne to shi wannan mata ba za su yi mashi zakka ba tunda ba harka ba ce ta kasuwanci harka ce ta ado su ya su mata sannan yake cewa wala da ta ta rai rai imamin wala da ta ta rai rai imamin jawari abin da yake wala ke a cikin masu na zalika duk abin da bai tsaye maka dubu abin nan dinari ashirin da ko kuma jirgin ɗari biyu to ba a masu zakka yanzu ke nan kai gyara da gaba ɗaya dubu ɗari tara ne tun da gaba na abu ta kamar yanzu ya ce yanzu taimako ma kuke da bukata yanzu da kasuwanci kuke ba ci gaba mutum kasuwanci ne kan ba riba kuke akwai da abin da ke faruwa akwai abin da ke faruwa akwai matsala sannan da za ka fara a yanzu bayan da ɗari bakwai yau din nan ka fara da yau ba duk kamar yanzu da muka zo yau da ka fara a muka cikin miliyan ɗaya da dubu uku sai ka yi da ba za ka yi bayan da ka fara da ita a ai wannan da aka sa maka albarkar a ciki sai sa suke cewa lissafin da ake wa ribar dukiya shine lissafin da ake wa uwar kuɗi ranar uwar kuɗi ranar uwar kuɗi ce wata ta amma tun da ka fara ba ka riba ba sai yau ka ci gagarin da riba shi ke nan da ce ta ba ribar yau shekarar ka sha ɗaya saboda uwar kuɗin uwar ta shekarar ka sha ɗaya wannan ka'idar da ke kama da kana wala da ka tafi gari ma ba a dakka a wani waɗannan wa abin nan kayan karautu kamar misali a jirgu da yaku da zumburu da alma da dudu da jirgin abin nan ja duk wani ba za a yi musu abin nan ba kamar kamar daima wanda shi ne halma ko rudu ko jura to shi ma duk wani ba za a yi musu har ta kayan tsaroni amma idan aka sauke su suka shiga da'ira ta dukiya ta kasuwanci rudu tijara to nan kuma za a yi musu zakka kawai ba da yace wa abwadu tijarati dukiya ta kasuwanci ita ma ana mata zakka me za a bayar ita ma za a bayar da abubu adin na rubu su ce in kana dukiyar kasuwanci da kake biyawa to wa rubu wa rubu haulin abin na wa haulin ilmari haulin haske ita ce kariya Kura tsarin kasuwa na ta sanya lokacin da suka fara ko lokacin da littafin zakar ya fara ya ce wani mutakan na mu'an mutakan na ne ka duru ta ya kari a ma'aikuwa kayan da ake bayan a haya abubuwan da ake bayan da hayar shi misali kamar gida da mutum yake ba da haya kamar mota da ake mace sabo-sabo da ita yana neman kuɗi ba ta sayarwa ba ce kamar gonaki da yake bayar da su haya ko ganna ba na sayarwa ba ne waɗannan ba a musu zakka sai dai za a yi zakkar kuɗin da suka tara ina bana da nisa ba idan sun kai nisabi shi ne abin da yake nufi da wannan wannan kuma ita ce matsayar kusan jumhur ko mafi yawan malamai na cewa ba za a yi zakka ga irin waɗancan dukiyoyi ba yana kawai sai mu ga nan wannan shi ne abin da ya tattara dangane da abin da ya shafi zakka ta kuɗi ya yi ko da abin da ya rubutu a takaice shi ne fatar Allah ya sa mu fahimci abin da yake nufi da shirya wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh
misali kawun shekara ya kasance sai gidaje eh bayan shekara ne da kuma misali da kansa ya wuce kuma da tsarin da kansa ya wuce sai ya kefe da wani gidaje ji da wasu wannan kuɗi ya kuma kai shekara ko kuwa za su san da kanka a ga misali ai ya ma yi su ne da ya tsallake yanzu ya- yana da miliyan hamsin da yake a da'adar gidaje ya sa kimanin kudan nan shi ne watan baskar shi zuwa azumi ya sai wasu gidaje ya sayar zuwa zulkada zulhijja muharram ya sai wasu gidaje ya sayar an zo da sunan awwal duka kusan kudin da ya kwashe ya sai gidaje ga jama da basira ya rufa kwandana a hannun shi yanzu abin da za'a shi ne nawa ya kai gidajen ba da zai ce rakan na ba ya ce duka gidajen ya sayi sun ka lissafa miliyan saba'in amma ya tashi cewa da ke cewa na miliyan dari to yanzu nawa zai iya miliyan saba'in zai yi wa miliyan saba'in da ka saboda wa'annan kuɗin horo da tijara da su da kuɗi Allah suke yi ko kuma miliyan hamsin ne jari miliyan ashirin da biyar suna can a gidaje ya saya ba a siyar ba ga miliyan ashirin da biyar a hannun shi da san miliyan hamsin zai waɗancan kuɗin wancan kaddar wurin zai lissafa da su ba ma su ba har bashin da mutum ke da tabbas za a biya kai ɗan kasuwa ka zo lissafin zaka haɗa shi lafiya akwai bashin da tabbas za a biya to haɗa shi za ka lissafa bashin da ba za ka lissafa da shi ba bashin da ba ka tsammanin ka yi to da shi wancan ba zai tsallake wancan ba watan zakar shi ya yi ba ko wanda na hannun shi gidaje ne sun ya siya ba a siya ba yanzu duk yadda za a iya nemo kuɗin talakawa ina ta san baya wace ta ka same kanta shi ba zai yi komai a cikin shi ba sai ya nemo ba ma sun san ya ake ciki ba sai ya miƙa wa talakawa in ya fahimci cikin ma abin rage ba talakawa ta hanta zai yi ba sai ya bacci ba kama Allah ma shi Allah ka kawo masa ya daga kawo da za a amfana daga kawo ka za a kawo ka don yi zo ka yaki ya da daraja ya amfani shi saboda ya yi abin da Allah ke so za ka ya kai kuke shi kuma Allah ya tsare to za ka ba dole sai in kudin ne ya kasa a hannu ba kai da mutum na da shago ai idan watan zakkar ya zo kamata ya yi mutum radda zai yi sabi ya san zai iya gama rana daya ranar kare ya fi da shago kare sai da komai kawai kulle samun shiga ciki a yi ta lissafi idan kuma ya san zai ɗauki dogon lokacin to ya kwanaki yana lissafi wannan madara ɗari bakwai take a hannun amma muna kira ta bi ta kowa ɗaya da kusa da safa ba bakwai da ana lissafi ya rubuta bakwai guda nawa ne guda ɗari ne dubu saba'in ya rubuta wannan tiket ɗin naira ashirin ashirin ne guda nawa ne guda dubu ne dubu ashirin amma na kira ashirin da biyar ba wani biyar sun ta yi ba ba a sawa da shi in ya gama wanda daɗin can su kayan shagon nawa ne miliyan to nawa nake da shi a hannu ko nawa nake da shi a wata ƙaddara da ba ta shago ba amma ta ci gyara to sai ya haɗa lissafin gaba ɗaya sai ya fitar da 2.5 ko ɗaya bisa ɗari mutu ya haɗa shi sai ya sha Allah ya sa wa dace وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم